والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin mawaɗa mawaɗawar imam malik ibn anas rahimahullah wanda muna nan cikin kitabul buyo ɓangare da ke magana akan ciniki da abin da ke da alaƙa da ciniki za mu tashi kan babi na 41 ƙarƙashin wannan kitabin babu ma ja'a fi shirkati wattauliyati wal iqala babi da zai yi magana kan abin da ya zo akan ashirka tarayya a cikin ciniki wani ya haɗu da wani mutum biyu ko fiye da haka su sai kaya a lokaci guda a ciniki ɗaya. Tarayya cikin ciniki akwai shirka ko sharika ta haɗin gwiwar kasuwanci, kamar da mutane suke haɗuwa ko ‘yan kaɗan ko da yawa su tara jari’ su yi kamfani ana kiran wannan da shirka kasuwancin nasu ana kiransa wato ko kuma wurin kasuwancin sharika wato mahadar ko kuma kasuwanci da ake gudanarwa na haɗaka amma da abin da yake nufi a nan ɗin kawai shine mutum biyu ko fiye da haka su sayi kaya a ciniki ɗaya wato su saya su biya tauliya da kuma abin da ke cewa tauliya wani ya sayi kaya a sallama masa amma sai ya baiwa wani ɗan uwansa dama cewa ya je ya biya kuɗin kawai a madadinsa ba za a yi wani sabon ciniki ba shi ne dai kawai aka ba shi dama ya maye madadin wanda aka sayarwa na farko mai sayarwa ba zai iya cewa shi bai yarda ba ka sallama min kaya wato saura in kawo kuɗi in biya ka sai na turo wani ɗan uwana na ce ya sa kuɗinsa kawai ya biya shi kenan shi ake kira tauliya wal iqala da kuma iqala iqala kuma tana nufin neman afuwar ciniki ka sayarwa mutum da kayanka to amma kuma su kai nadamar haka din to ka nemi alfarma ka nemi afuwa a gurinsa cewa ya dawo maka da kayanka kamar masa da kuɗinsa ko kuma a wanda ya saya ɗin ne zai nadamar saye da ya yi saboda haka sai nemi mai kaya ya haƙuri ya karɓi kayansa ya dawo masa da kuɗinsa ana iya neman ikala ta fiskar mai saya ko ta fiskar mai sayarwa duka in aka yi alfarma aka yi wannan babu laifi amma wannan ba dole ba ne abu ne da ake yin sa mukarama ce birri ne kyautatawa ne amma matukar an yi ingantaccen ciniki ka sayar man na saya babu kuma wani aibi na tadlisi ko rish ko dukan wani abu da zai sa a iya korafi har a warware ciniki to kaga ciniki ai ya lazimta maganar kuma alawa a ce an fasa dole kaga babu ta sai dai a nemi afuwar in an yi shi kenan to annan dai abubuwa duka sun halatta an yarjejeniya a kai babu laifi ƙala malikun firrajul ya biyu albazza almusannafa imamu malik ya faɗa game da mutum wanda zai sayar da kayan tufafi shi ake nufi da albaz bazzaz mai sai da tufafi ta mutum ne ya sai da tufafi albazza wato tufafi almusannafa wanda aka ainihin har hada sinfi daban-daban shi ne malam musannaf sinfi daban-daban na tufafin kamar yadda ake sanya gunjo a cikinsa akwai abubuwa da yawa sinfi daban-daban ko tsarin ɗinki daban-daban wa yastasne siyaban bi ruqumiha to amma da zai sayar ɗin sai ya toge waɗansu tufafi cikin waɗanda suke a wannan dilar biru komiha da lambobinsu in an rubuta wa kowace tufa rakaminta rukom jam'i ne na rakam wato lambata alƙalami na lamba lamba idan akwai wannan sai ce ya toge tufafi masu lamba alkaluma kaza kaza kaza to kaga ya tantance yace innahu inishtarada an yaftara min zalika rakma wala basa bi yace lalle shi mai sayarwar idan ya shardanta cewa zai zaba daga wannan lamba da ya ambata babu laifi a cikin dilar su a kwance a zaɓo masa lambobin da ya ambata tana da fayyace a baya mai magana akan cewa ana iya yin istisna'i a ciniki kamar na 'ya'yan itace ko ko waninsa to kamar haka nan ɗin ma saboda dama kullum abin da ake gudu ya zama ba ayyana abu ba sai kuma ya zama an samu jayayya tsakanin mai sayarwa da mai saye tunda kowa zai duba abin da zai masa daɗi ne sai a yi jayayya shi yasa duk abin da ya shafi ciniki ko abin da ke da alaƙa da ciniki kamar ijara ko haya to dole sai an fayyace an tantance yawa akan nawa kuma ma menene za a yi ko kuma me aka saya menene nau'in abu duk dai abin da zai kore jahiltar wani abu ko tantance shi ta yanda ba za a saura cikin duhu ba ko a samu jayayya ba to dole sai an yi wani to nan tunda ya ce tufa mai lamba kaza da kaza ko kuma an ba lamba ba ce in akwai abin da yake bambance tsakanin tufafin kamar ɗinke iri kaza kaza kaza kaza tufa mai ɗinki kala kaza da kaza da kaza to duk dai yadda za a san me yake nufi to ya ce to yana babu laifi a yi hakan kaga sai a cire wato a ware masa abin da ya sharɗanta a cire masa lambobinsa tufafi masu wannan lambar mai saye sai ya ɗauki saura kamar da duk aka yi ciniki aka toge aka ga in aka fitarwa mai mai sayarwa abin da ya toge to sai mai saye ya dauki abin da ya saura dama abin da ya saya kenan amma dai dama sharadin abin da za a toge shi ya zama ba shi ne mafi yawa ba galibi ma akan ce kada ya wuce sulusi wa in lam yashtarid an yaktara minhu hina stasna amma idan bai sharɗanta zai zaɓa daga tufar wato lokacin da ya toge ɗin cewa tufa mai namba kaza da kaza da kaza ba. to fa inni arahu sharikan fi adadil bazil ladhi ishtariya min to ni ina fahimtar sa inji Imam Malik cewa yanzu ya zama abokin mallaka ne a adadin tufafin da aka saya gurinsa zai zama abokin mallaka ne abokin tarayya ne cikin mallaka adadin tufafin da aka saya a gurinsa misali idan kudinsa zai kai sulusin kudin kayan to kaga sai a ware masa ɗaya bisa uku misali na abin da wato dila ta ƙunsa mai saye yana da sulusani wa zalika anna saubaini yakunu rakmuhuma sawa dalili kuwa tunda in ba to in bai fayyace din ba abin da yasa ba za a bari ya zaba ba in wato ba aya ayyana din ba shine tufafi biyu suna iya kasancewa raqamuhuma sawa'an lamba su iri ɗaya ce wa bainahuma tafawutun fi saman amma kuma suna da bambanci ko fifiko a kudin saboda bambancin sakar to inda ya fayyace kan dama kuma ai tunda wanda zai yake ciniki ko harka ta wani abu ya san zai yanda zai fitowa kowane irin ciniki ya taso in togewar ma aka yi to shi ya san akan me ake magana yawa yadda zai sallama ko ya yarda cewa ya saya yadda toyewa ba za ta cutar da shi ba to amma idan ya zama bai ayyana ba to sai dai a dawo a duba nisba gwargwadon abin da ya toge ɗin rubu'in kayan ne ko sulusinsa ne to sai a cire masa daga tufafin ba tare da la'akari da wata lamba ta musamman ba yawa daidai abin da ba zai wuce kimar kuɗin nasa ba daga wannan lamba da wancan a gauraya kamar yadda ya bar shi haka a gauraye bai ayyana ba to sai shi ma a ware masa nisbar abin da yake da shi a gaurayen shi ne abin da yake nufi shi ne don dama ai da aka ce sharik to wanda ake mallaka ake haɗakar mallaka tare da shi yawwa ba za a ayyana cewa ɓangare kaza ne nasa kaza ba nasa ba sai dai in aka zo rabawa yawa yadda rabo ya kama shi kenan sai a cirewa a warewa kowa rabonsa da kasonsa amma idan an ayyana to abinda aka ayyana a kansa kawai za a tsaya wato dai babu laifi a yi cinikin a toge in an san menene aka toge sai a ware shi sai mai sai ya karbi koma bayansa yawa amma idan ba a to ba a fayyace shi ba to an yi cinikin irin wannan to ya zama ana tarayya cikin mallakar wannan kaya sai a duba nisbar abinda wato ya toge kamar ya ce sulusin abun ko don dole ne ko da bai ayyana nan ba dole ayyana kamar yawan ko yan ba haka bakan taya za a san menene ya mallaka a ciki ba zai yi ba ƙala malikun ma malik ya ce al'amuru indana yana al'amari yake a wurin a madina kenan fuka haɗin madina abinda suke a kansa shine annahu la ba'sa bi shirki wa tauliyati wal iqala minhu fi ta'ami wa gairi cewa babu laifi da tarayya a yi haɗaka a sai wani kaya kayan ne da ɗayansu bai da jarin saye ko bai da kuɗin da zai saye shi shi kaɗai amma in sun haɗu su biyu ko uku ko abin da ya kama da haka za su iya haɗa kuɗin daga babu laifi in kaya ne da za su raba don amfanin kansu ma za su iya haka kuma sun haɗa jari ne don su sayar su samu riba su raba ta shi ma shari'a ta yadda shi ne ake kira shirka ko sharika ko shurka da damma duka a luga ja'izi ne kamar yadda Abdullahi Ali Bassam ya wajaha shi a tawdihul ahkam wa tauliya hakanan tauliya wato abinda mutum ya saya ko dai bai samu kuɗin da zai je ya biya ya karbi kayan ba ko kuma dai ya so ya kyautata wa abokin mu'amalarsa a kasuwanci ko kuma wani mabukacin irin wannan kayan ya yi isari ya bar masa cewa to an sallama masa kaya kaza akan kuɗi kaza in ya gamsu da hakan shikenan ya je ya bada kuɗin yawwa an bar masa shikenan wannan babu laifi ihsani ne kuma wanda ya sayar ba zai ci a'a in kai ne na fasa sai dai mu zo mu sabon ciniki ai tunda ya riga ya sallama wa wancan cinikin ai da shikenan bai da sauran dabara kenan shi wannan ai kamar wakilinsa ne yawwa a madadinsa zai yi yau ai ihsanin ba na mai sayarwar ba ne ko na mai sayan ne yawwa to saboda haka sai ya biya madadinsa wale kalati min haka na ana iya yin kuma ikala daga wannan cinikin yanzu tunda ba a karbi kayan ba kai koma an karba a dawo kuma a ce don Allah a yi haƙuri a dawo da kaya a karbi kuɗi ko kuma a dawo da kuɗi a karbi kaya ana iya yin kowanne ne ya kama kowanne ne ya kama za a iya yi to babu laifi fita ami gairi ko abinci ne ko wani sani abinci dai an hana in ba irin wannan ba irin wannan tsarin ba misali bai o ta'ami qabla qabdihi abinci a kuma sai da shi wato kafin a karɓe shi daga wanda aka saye shi a gurinsa saboda sunna ta hana haka to amma an toge an yi rangume da afuwa idan tauliya ce yawa ko haɗaka ko kuma wannan tauliya abin nan iƙala ce babu laifi domin ba ciniki ne wani sabon ciniki ba ihsani ne duka an ka duba ko kuma taimakekeniya idan sharika ne kaga taimakekeniya ne a wajen a biya kuɗin kayan a mallake shi a haɗakar tauliya ce kuma kaga kyautatawa ne ga wani je ya biya a madadinka baka da wani abu sai dai fatan lada da mutunci da zumunci a tsakani haka iƙalar ita ma taimako ne akan yi iƙala domin samun ladanta kyautatawa ne akwai hadisin da ke cewa man aqala nadiman bai'atahu aqalahu Allah asaratahu wanda yayi wa wani mai ciniki afuwa a cinikin da yayi ya sai da kayansa amma kuma yana da ragba akan kayan dama dai larura ce ta sa ya sayar to Allah ya bashi yadda zai warware yanzu saboda haka sai sai ya nemi cewa a yi haƙuri a dawo masa da kayan ko kuma da gefen ne ya haƙuri a dawo masa da kuɗi mai da kayan to duka ai kaga ihsani ne to annabi sallallahu alaihi ya yace wanda ya haka shi ma Allah zai masa rangwame a kurakuran saran alkiyam yace ko abinci ne ko a wani abinci da zalika aw lam yaqbid ya riga ya karbi kayan ko bai karba ba ai ana iya yi ko mutum yana iya sayan kaya ai bai ba da kuɗi ba ko ba haka ba daga baya zai kawo kuɗin to sai su haɗa kuɗin su kawo kuma ai cinikin ba a karɓo kayan ba za a haɗa kuɗin a je a biya a kawo duk ana iya yi ai haka tauliyar ita ma ya karɓo kaya bai ba da kuɗi ba sai wannan ya nemi kuɗin ya haɗa sai shi wannan ya biya ko kuma ya tura shi ya je kai kuɗin ko kuma iƙala an karɓi kayan ko an karɓi kaya ana iya iƙala a matsala ta taso misali kamar almajirai misali da suke zirga littafansu na karatu saboda larura in Allah ya kawo wani halli mutum zai so a ce littafinsa ya dawo ko da wancan ya kai shi gida a iya roƙonsa cewa littafin nan ya da muhimmanci a wajen almajiri saboda haka a yi haƙuri a dawo masa da shi Allah ya kawo masa dama dole ce ta saka to irin wannan duka babu laifi an karba ko ba a karba idza kana bin naqdi wa lam yakun fihi ribhun amma idan ya zama lokacin da za a biya din a sharkar ko tauliya din ko iqala din za a bayar nan take ruwa yanzu da za su biyan to za su hada su bada kuɗin nan take tauliya zai je ya bada kuɗin yanzu ba kuma duk za a sake rakkaba wani alkawarin bane ba iqalar ma kuma haka nan idan ya zama za a dawo da kuɗin a karɓi kayan ko za a dawo da kayan a karɓi kuɗin ne nan take babu wani ɓata lokaci walam yakun fihi ribhun ba a nemi wata riba ba a iqala misali ana iya neman riba ko eh to amma kuma wannan sai zama yanzu ya koma kamar wani sabon ciniki ne iqala da ke a matsayin asalin iqala ita ce a warware cinikin kyauta amma idan mutum ya ce a shi gaskiya ba zai yadda ba an ƙara masa wani abu to wannan ya zama wani sabon ciniki ba laifi a hakan amma kuma ladan da ake kwaɗayi a kansa na isani to ya babu shi ko yaro wala wadi'atun kuma babu ragi babu ragi yawa ragewa daga asalin farashi da aka yi ciniki a kansa a farko wala ta'khirul lisaman babu jinkirtar da kuɗi to wannan sai ya zama ya tafi akan tsarinsa na sharika ɗin irin wannan ko tauliya ko iƙala. Wa inda khala zalika ribhun, amma idan neman riba ya shiga cikin waɗannan mu'amaloli, wanda za a shigo da shi ya kawo kuɗinsa an sharɗanta masa sai ya ƙara wani abu, ya ba da wani abu. Wanda za a ce masa ya je ya biya kaya sai ya yi wani shi wani abu shi ma, ko kuma ya ƙala aka ce a gaskiya kayanka da aka saya naira dubu ba za a yi da adawa maka da shi adawa maka wato mana kayanka da aka saya naira dubu ko kake neman a mayar adawa a wato kayan da ka sayar naira dubu ko kake neman menene zan ce yawa kudinka ne kake so a dawo maka da shi kai ka sayar kenan ko yawa yawa kana son ya kai ka saya yawa kai ka saya kana son ya rike kayan sai da maka da kuɗinka sai ya ce gaskiya naira dubu ya saya amma dai tun da ka yi haka sai dai da maka da ɗari takwas kaga ya nemi riba kenan yawa ko kuma an kai mai kayan ne kake nema a da maka da kaya da ya, ya saya wato ya saya maka dubu ɗaya sai ce to sai dai in za ka ƙara masa wani abu yawa to ya ka ƙara masa kamar ya zama da ɗari biyu kenan to kaga wannan ya zama wani sabon ciniki ba laifi bane amma dai wannan bai zama ya ƙalar asalinta ba ya ce fa'in da kala zalika ribhun an wadi'atun aw ta'khirun min wahidin min wahidin minhuma idan ya zama an sa riba ko ragi ko jinkirtarwa a tsakaninsu daga ɗaya daga cikinsu aka samu jinkiri ba nan take ba sara bai'an to ya zama sabon ciniki eh yuhilluhu ma yuhillil bai'a duk abin da zai halatta ciniki zai halatta shi idan bai saba ka'ida ciniki ba an yarjejeniya kuma an bayyana komai yawa an san miqdarin kaya an san menene za a biya duk dai wani abu da zai sa ciniki ya inganta to babu laifi wa yuharrimuhu ma yuharrimul bai'a amma abin da zai haramta ciniki zai iya haramta shi kama a samu boye wani abu na hakikar kaman adadin ko yadda kuɗi zai fita dudu ko kuma a samu wani garar a ciki to wannan sai ya zama ya haram idan ya tafi bisa bayyana komai bisa yarjejeniya kuma komai ya tafi lami lafiya to ciniki ne kawai sai da a ce ihsanin yanzu an janye shi yanzu an buƙaci samun wata riba babu laifi in an yi haka walaisa bi shirkin wala tawliyatin wala iqala amma bai zama tarayya ta asali ta sharika ko kuma tauliya ko iqala ba wanda ake yin su haka nan kyauta yawa ya zama mai wannan bai alfarma ba amma dai ya nemi ainihin a kyautata masa madadin ko kuma ya samu riba babu laifi a sharika din idan mutum ya ce ya nuna yana kwaɗayi a haɗa hadda shi cikin abin to aka ce eh sai ya ba da ƙarin wani abu sama da asalin farashi babu laifi shi don saboda a shigo da shi ya samu kasonsa cikin kayan ko kuma a tauliya din saboda a sallama masa ya je ya a ba shi dama ya je ya biya sai aka ce sai ya ba da wani abu misali ko kuma a yi ƙala din sai ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu to tunda ba harkar bashi bane da za a yi tunanin cewa an ƙara ko an rage zai zama riba ta shigo babu laifi sai dai ihsanin ne an janye shi qala malikun malik ya ce rahimahullah man ishtara sil'atan wanda ya sayi wata kadara bazan aura kikan kayan haja ne tufafi kenan aura kikan ko bayi da yake da akwai ana cinikin bayi fabatta bihi yawa kuma yi cinikin yanke eh aka yi cinikin yanke wato kamar yadda yazo a wata nuskar fabatta shira'ahu yawa fabatta shira'ahu sayan aka yi shi nan take ba wani sharadi yawa summa sa'alahu rajulun an yusharikahu to bayan ya saya ya ciniki ya zartu shi ne battis shira'ahu ya saya ciniki ya fada to sun masalahu rajulun an yi sharikahu sai wani mutum kuma ya tambaye shi cewa ya taimaka mana ya amince ya tare ta shi cikin wannan cinikin ya zama shi da shi kaga ya koma shirka yawa shi ya kawo rabin kuɗi shi ma ya kawo rabin kuɗi ko kuma in ma bai kai rabi zai ban masa ba wani bangare da ya nema ko ya ga zai iya yi masa alfarma fafa'ala to sai yayi hakan eh ce kayan nan da ka samu ka gani ban samu kaya ba me zai hana ka abin nan ka yarda ni in ba da rabin kuɗin kai ka ba da rabi don nima a samu wanda zan kasa ko kuma zan amfani da shi to sai yarda da hakan wa naqada samana sahiba sil'ati jami'an to sai suka mika kudi kudi hannu alif din na tasniya ne ko shi na farkon da wanda ya nemi alfarma a shigo da shi aka shigo da shi sai suka ba da kudin ga mai kaya ake daya a hade suka biya summa adraka sil'ata shay'un yantazi'uha min aidihima sannan sai shay'un yantazi'uha min aidihima wato suma adarka sil'ata shay'un sannan wani abu ya riski kayan yantazi'uha min aidihima abinda zai iya ɓaci kayan daga hannunsu duka wato misali aka samu istihqaqi kayan gaba ɗaya ma sai ta tabbata cewa ba na mai sayarwar bane asali wanda ya sayar musu da kayan ba kayansa bane kayan babansa ne kayan baban mutum ai ba kayansa ba ne yawwa kayan kun ba a ce na sata ba ne na rashin gaskiya ne na ha'inci satan nema yawwa satan nema in a satin aka ɗauke shi yawwa in kuma misali ha'inci ne to kayan ha'inci ne in aka gano kaga za aka ce a dawo da shi to kaga dole su haƙura dole su haƙura yawwa to shi ne manar sai wani abu ya riski kayan wanda zai sa a kwaɓe a zari a janye kayan daga hannayensu duka to fa innal musharraka ya akhuzu min allazi asharakahu samana fa innal musharraka to shi wannan wanda aka ya nemi a hada shi yawa shi ma wato ya bada kudin sa dan sa raba kaya kaga ai shi shigo da shi aka yi to shi ya khuzu as-samana zai karbi kudin sa min allazi asharakahu daga wanda ya shigo da shi tunda ai shi shi bai san wancan na farko ba wannan din ya sani shi ya baiwa kudi kuma shi ya mika wancan na farko to sai ya karbi kudin sa ya nemi kudin sa a wurin wannan wayal lubul ladzi asharaka bayi'ahu wayal lubul ladzi asharaka shi kuma wanda ya jawo shi mai cinikin na farko kenan shine allazi asharaka wanda ya jawo shi ya hada shi da kansa wajen sayan kayan wayar dubu sai ya nemi bayi abu wanda ya sayar masa na farko wanda aka kwaci kaya daga hannunsa yawa allazi ba'ahu sil'ata wanda ya sayi masa da kaya asilat bi samani kulli ya neme shi da kudin duka eh tunda shi ya hada kudin sa da na wancan din yawa ya bayar kuma gashi kaya yanzu hukuma ko kuma yan hizba ko kuma sun karba sun sun karbe kaya misali hukuma ta karbe kaya misali ko dai kuma ta wace hanya dai aka karbe kayan saboda ba na shi mai sayarwa bane ba to shi wanda ya shigo daga baya sai nemi kuɗinsa a gurin wanda ya shigo da shi yawa shi kuma wanda ya yi ciniki na farko na asali kaga sai ya nemi kuɗinsa a wurin wanda ya sayar masa da kaya yawa tunda masu kaya sun karɓe kayan sai ya nemi kuɗinsa a gurinsa ina fata an gane illa an yashtarida al-musharriku ala allazi asharaka bi hadaratil bai'i wa inda mubayi'atil ba'i al-awwali wa qabla an an yatafawata zalika anna uhdataka ala allazi ta'atu min to illa sai dai illa an yashtarida al-musharriku sai dai in wannan da ya jawo mutumin mai cinikin na farko da ya jawo ya yadda wanda ya nemi alfarma a wurinsa ya kawo kuɗinsa su haɗa sai dai in shi na farko mai wato jawowar na farko mai cinikin na farko ya sharɗanta alalazi a shiraka akan wannan da ya tara ta shi ɗin wato wanda ya nemi a sako shi ɗin to sai dai in ya sharɗanta masa bi hadaratil bai a lokacin da aka yi cinikin wa inda mubaya'atil ba'i a lokacin da aka kulla ciniki da mai sayarwar alawali mai sayarwar na farko sanda aka kulla cinikin a gaban shi wanda ya nemi shi ma ya kawo jarinsa a hada kudinsa a hada a saya to a gabansa yawa aka yi ciniki yawa da mai kaya na farko da wannan wanda ya saya shi kuma ya nemi cewa a sako shi to sai wanda ya sako shi ya sharɗanta masa wa qabla an yatawafata zalika kafin kuma abin ya kubce yawa ya ce an na'uhudataka ya ce wato ɗawainiyarka ko asararka in ta taso ko kuma buƙatarka ta mayar da haƙƙi alala zifta minhu yana kan wanda na saya a gurinsa wai magana ita ce ai kaga a baya ya ce in irin wannan ya auku wani ya sayi kaya a gurin wani wani kuma na biyu sai ya zo ya ce da Allah shi ma ga kuɗinsa a haɗa a biya kayan su raba to sun ba da kuɗi ya ba wannan kuɗi wancan ya biya wannan ya biya kaya sai kaya kuma ya zama na wani ne kaya bai samu ba to kaga shi sai ya nemi kuɗinsa a wurin wannan da ya shigo da shi yace to amma idan shi wannan ɗin da ya shigo da shi ɗin sanda za a kulla ciniki tun ana gaban mai kaya to da ya nema sai ce to na yadda in shigo da kai amma an samu matsala yawa lamun ce da maka da kuɗi kar ka neme ni yawa ka koma mai asalin mai asalin wanda ya sayan mana yawa ni kar ka dawo ta kaina ka yadda yace ya yadda wai sai dai in haka ne eh wato in haka aka yi to in aka samu matsala irin wannan to sai shi ma ya koma wa ainihin mutumin na farko shi wanda ya nemi nasa shi ma wace ya nemi nasa kenan To in ya yarda da haka shi kenan shi ya shigar da kansa wannan. In bai yarda ba kuma kaga farko ma ba za a yi ba. Yawa. Yace wa in tafawata zalika amma aka samu rata tazara tsakani. Wa fatal ba'i'a yawa al'awwala wato wannan yarjejeniyar sai ta kubce wa mai sayarwa na farko ba a gabansa aka yi ba. To fa sharɗul akari baɗilun sharaɗin na biyun ba ta ce ne wa alaihi al'uda shi ne zai ɗauki nauyin mayar da kuɗin mutumin na baya daga ɗaya shigo. In ba a yi abin a gaban mai sayarwa na farko ba, a shi ma da zai shaida cewa eh dama shi wannan ya faɗa, yawa, tama ba a gabansa ba ne abin bai da masaniya, kawai sai wannan ya dawo ce kuɗina nake nema, kuɗin mai ya ce baka sayarwa ne da kaya ba, to ai ni da shi ne, yawwa kuma na ba shi kuɗi ya kama ya ce a to zai ka je ka neme shi ya baka kuɗinka shi kuma ya zo ya nemi kuɗinsa a gurina tunda ban da ba sani akan labarin to kaga haka za a to amma a gabansa ne malik ya ce akwai damar shi wancan a bar shi tunda dama shaɗanta cewa in an yadda akan cewa ba za a zo gunsa ba to ya yadda ya sako shi yawa shi kuma wannan da zai sayar na farko na asali ya ji cewa za a iya dawa gurin san an samu matsala to kaga bai da damar inkari tunda a gaban sa ne amma in abin ya rata tsakanin su babu masaniya to sai dai shi wanda ya jawo shi a wurin sa za a nemi kuɗi shi kuma ya nema a wurin na asalin qala malikun imam malik ya faɗa fi rajuli yaqulu lirajul mutum ya faɗa wa wani mutum, Ishtari hazihi sil'ata baini wa bainaka, sai wannan kaya tsakani na ni da kai, saya mana wannan kaya, wanku da anni, e, ka biya, yawa, ka biya a madadina, wato ka biya ɓangare na ka biya mu, wa na abi uhalaka, amma ni tashi ba zan sayar maka. kaman a ce wannan zai iya yiwa a ce kaman kaya ne da za a ce irin wani lokaci sai a ce gwamnati za ta sayar da wani abu ko wata kungiya amma ba wai za a sayarwa kowa yadda ya ga dama ba ne ba wato yadda yake so ba kowa ba zai wuce a sayar masa da buhu ɗaya buhun taki ɗaya ko biyu wannan ma haka misali kamar haka to kaga in ce akai kowa ya sayi yadda ya ga dama kaga kowa sai ya sayi abin da daidai karfinsa amma sai ya ce yawa in ka sayi naka ka biya takinka to ka biya nawa ma ba in kora ta lafa zan sayi maka nawan ma misali kaga ana iya yin haka ko yawa ka biya min wa ana abi'u halaka zan sayi maka inna zalika la yasluhu hina qala an qud anni wa ana abi'u halaka wannan bai dace ba yayin da yace ka biya min kuma zan sayar maka yawa ka biya mun to aka mana ya ba shi rance ne wa idan ya zo kuma ya sayar masa wani alheri da zai iya samu na riba sai zama salafin jara manfa'atin ya ba da rance kuma ya samu wani amfani wa inna ma zalika salafun yuslifuhu iyahu ala an yabi ahalahu kaga rance ne ya bashi yawa ko da ba a kira shi da sunan bashi ba akan zai sayar masa to kuma duk abin da zai zama karanta wa mutum madadin ya zama ya biya ka kuɗinka ka samu ladan kawai ka taimaka masa an yi mutunci an kuma samu lada to sai kuma ce zai sayar maka kaga don ka samu riba ko ka samu amfani ko ya yake to ya zama salafun ya jiro manfa'atin wato rance ne da ya jawo mai shi wani amfani to saboda haka ta yi inda bai ce masa zai sayar masa ba, wa inda ce masa ya yi, ka saya min in na samu mai saye da na gamsu da shi, na sayar zan biya ka, ya ce to, ya ce ba da kuɗi ko kuma ya ce ba zai saya masa ba. Saboda bai cewa zai samu wani abu a tare da shi, to amma yanzu ya ga cewa tun da ya ce zai sayar fansan masa ya ce a to ai wata dama ce ta samu wani abu, to ya ba da rance kuma ya ƙar da wani abu saboda haka bai dace a yi haka ba, an hana salafu ne jiru mafa. Walau an na tilka sil'ata halakat, da wannan kadara za ta salwance, ta ɓata, au fatat ko ta kubce, yawa salwantar dai kenan. A haza zalikar rajulun lazi na ƙada samana min shariki, ma na ƙada amin. To wannan mutumin wanda ya biya kuɗin zai karɓa daga abokin tarayyarsa da ya saya musu kayan daidai kuɗin da ya biya masa kawai ba za a ƙara wani abu ba yawa la tazlimuna wa la tuzlamun yawa sai ya karɓi ya kuɗinsa kawai ba ragi ba ƙari ba ragi yawa fa haza min salafi la zai jiru manfa'atan wannan in an ƙara wani abun ko kuma abin ya dire kan cewa ya saya masa ɗin shi kuma zai akan zai fansar masa to zai zama salafin jiru mafatan ana son ba a yadda da wannan ba malamai suka ce in za ka ba mutum rance misali ka ba shi kamar da sai ga mutane sun ajiye hatsi a rumbu shekara biyu uku fiye da haka ma wadata kenan irin ta da a ce yana da rumbuna dirka dirka suna cike da hatsi shekara ya ce wannan ai mawadaci ne za ka samu hatsin shekara ka zama a gurinsu lokacin zamanin talauci ba a buɗe wa'annan fitinin kuɗi ko kuɗin fitina ba ko ba ku yadda ko mu yadda kuɗin fitina ba ne wannan kuɗaɗen da muke ganin su ambaliyar kuɗi alaman ƙarshen duniya ne a buɗe kuɗi dukiya ta yawa sosai ya fi malu har sai an zo wata rana mutum ya fito da kuɗi ma yana son mai karɓa a ce a rasa mai karɓa amma wannan ɗin bai zo ba tukuna ko yanzu kan ko tirela ce ka zo da ita kuɗi akwai masu karɓa amma to da babu wannan to sai mutum ya ba da tsohon hatsi aka ce to in ya ba da tsohon hatsin wanda ba don tausayi zai ba da shi ba don taimako ba a'a shi tunaninsa in ya ba da tsohon da kaka za a ba shi sabo ko da ba ƙara komai ba amma shi niyyar saka abin da ya sa a bayar in ba don wannan ba zai bayar ba to ai akwai manfa'a da ya duba eh to amma idan ya bayar don tausayawa an dawo masa da sabon tunda dai ba wani bambanci bane ba komai amma har ya sa a ransa cewa shi gaskiya inda ba dan ya san sabo za a kama su kuma ya tsake ci gaba da ajiyewa kasan dan adam wani dai ya ci gaba da ajiyewa kurin in Allah ya kawo ajali shikenan sai a raba magada wannan rumbu da wannan a hada su wane da wani wannan ma haka shikenan kamar yadda ake yi yanzu ma Allah kiyaye mu Allah sa mu cika da imani yace qala malikun Imam Malik ya ce, walau anna rajula nifta a sil'atan, wajabar lahu, da wani mutum zai sai wata kaya, wata kadara, cinikin ya tabbata gare shi, sun maƙar lahu rajulu sannan sai wani mutum ya ce masa, a shirik ni bi nisfi hazihi sil'a, haɗa wato ka tare ta ni da rabin wannan kayan, wa na biyu halaka jami'an zan saya maka shi duka. Kana zalika halalan la ba'sa bihi. wannan zai zama wato halal babu laifi da wannan. Wato mutum ne ya sayi kaya, waje lahu sai kayan ya zama nasa, sun maƙallahu rajulun, sannan sai wani mutum ya ce masa a shirikni bilisfi hazihi sil'a. Yawa, ka yarda wato in biya rabin wannan kaya, wa ana abi'uha laka jami'an, yawa. ni zan sayar maka shi baki ɗaya, kana zalika halalan wannan zai zama halal labasa bi babu laifi da shi. Wata tafsiru zalika fassarar wannan shi ne, anna haza bai'un jadidun ba'ahu nisfa sil'ati, wannan sabon ciniki ne da ya sayan masa da rabin kaya, ala an yabi alahun nisfal akar akan cewa zai sayar masa da ɗayan ma. Wato, a nan ya riga ya saya, kayan ya zama nasa, wato an sallama masa. To sai wani ya ce masa, ka sa ni in zama zan biya rabin kayan, ka sa ni in zama zan biya rabin kayan, wa ana abiyu halaka jami'an. Amma, wato, zan sayan maka daga haka ne a nuska ku duka ku? ba bambanci daga yadda na jumla ta yi ko? Eh, to, wato mutum ɗin ne da zai saya, ko kuma ya saya, ya saya kayan ya zama nasa, yawwa, yanzu wato ba wai kawo biyamin ba, ba biyamin ya ce misali ɓangaren kuɗin da da ai ba ce ba ce masa ya saya min ba ko a wancan bambancin sa da wancan yawa wannan cewa ya saya min wannan kaya tsakanin ni tsakanin ni da kai bambancin su ko wannan kuma ya sayi kaya ya biya yawa ya sayi kaya ya biya kaya zama nasa na fata mun gane to sai wani mutum ya ce masa wato sai wani mutum ya ce a sharikni bi nisfi hazihi sil'a ka, ka yarda yawa madadin kai ne yanzu ka biya kuɗin ga baki ɗaya ne in kawo kuɗina yawa kaga ai ba biya masa yayi ba yanzu balle ya zama sarfin jirru mafa'atan yawa ka yarda yawa in an yi haka yawa ka sayar min wato rabin kayan in biya ni ma to in kai haka zan fansan maka da shi daga baya yawwa wancan ce masa yi ka biya min da kuɗinka ka saya min yawwa in ka saya min to zan fansar maka yawwa shi kuma wannan yana da kuɗinsa yawwa an sayar ma wannan mutum kaya misali a ce miliyan ɗaya sai ya ce to ya biya misali madadin ya biya miliyan ɗaya sai ya ce a'a zan kawo kuɗi na rabin miliyan yawa sai in bayar sai a biya kaga shi wannan ya bada nasu kuɗin wannan ma ya bada nasu kuɗin ko yawa sai ce in kai haka na tashi zan sayar maka kaga ai bai ranta bai ranta masa balanta a ce in an sake wani cinikin ya zama salafin jirgin ma fa atan ba yawa nan ya bashi dama ne dai kawai sun saya tare to idan dan ya zo ya sake sayar masa ba wani abu bane to shi yasa yace wa tafsiru zalika dalil fasarar wannan ƙarin bayanin wannan annaha za bai'un jaridun wannan sabon ciniki ne ko yawa ba ahu nisfa sil'ati farko ya sai masa da rabin sil'atin da ya riga ya biya sai ce masa ato a ya ya, ya kawo kuɗin sa shi ya hakura ya biya rabin kaga ba bashi ya bashi ba yawa ala an yabi alahu nisfal akhar akan cewa zai sayan masa da daya wato rabin shi ma wasu wani sabon ciniki ne saboda haka tunda babu salafin jirma fa'atin wannan babu laifi a kansa wato inda dai ya zama saya min yawa da kuɗinka yawa to yace amma zan fansar maka to kaga wannan zai zama salafin jirma fa'atin yawa amma an sayar maka yarda in ba kawo kuɗi na in biya yawa mu haɗu yawa zan fansar maka da kayan daga baya to wannan babu laifi ko kuma shi wanda ke da kayan gaba ɗaya in yi cewa yi ma wannan kawo rabin kuɗin ka biya in na tashi zan sayan maka gabaki ɗaya duk wannan babu laifi ciniki ne daban-daban da ba za a ce wani ya yi amfani da wani ya samu wato ya zama salafin juru manfa'atin ba na sani ba lokacin da ya yi ko da saura to bari a ɗan yi hadisai ko biyu a nan sai matsala ta gaba babi na gaba babi na 42 ba ma ja fi iflasin garim babin abin da yazo game da wato washe wanda ake bin sa bashi a washe shi eh a karbe abin da ke hannunsa wato abin da ake nufi da iflasi ko taflisi shine mutum ya zama ana bin sa basussuka a bi shi ba su suka da ana bin sa ba su suka da yawa to amma masu bin sa bashin kuma kansu ya daure cewa ga dai ba su suka suna bin sa amma kuma suna ganin kamar yana harkoki yawa ga sababbin riguna yana ta yi ga hidimomi yana yi ga la'alla wani dan abun hawa ma yana da shi yana ɗan wasu ɗan tarkace da za a iya samu amma bai ce musu komai ba kuma da Allah yana da ɗan wani abu na kasuwanci, amma kuma dai suna ta binsa shi kuma bai ce komai ba, haƙurinsu kuma ya ƙare. Yau da ana ganin sa ƙandas ba da komai, kaga su ma da kansu in sun san alƙur'ani ba su yi da shi wani abu ba. Ko za su faɗa masa ba za su kai ga alƙali ba, da sun tambaye shi ya ce ai babu ne, a ce to ai wa in kana zo usaratin fa nazaratin ila maisara. Idan mutum yana cikin tsanani to sai a jinkirta masa har a samu sauki to amma shi din an samu shubha a tare da shi to sai suka kai shi wurin alƙali to alƙali ba zai wofintar da zancen su ba za a kira shi a tambaye shi idan an ji bayanansa yawa ya ce zai kawo ya biya saboda kaza da kaza to sai a bashi lokaci daidai misali yadda zai samu a misali damar ya sayar ya biya su ko ya rage musu to amma bai yi hakan ba bai ce komai ba ko kuma bai yi bayani mai gamsarwa ba ba wani alkawari wanda za a dogara da shi to a wannan alkali ba zai bar shi haka ba in ta kama ma a tsare shi don ya bayyana hakikanin lamarinsa za a iya yi in ana tuhumarsa da cewa kawai ya kan haƙoƙin mutane ne ya yi shuru shi ne mai asimiya abubakar abin asim a tufa yake cewa wa man alal amwali qad taqada faddarbu wasijnu alaihi sarmada wanda akan dukiyoyin mutane ya zauna kurin ya kice musu komai kuma ba a gamsu da abin da yake faɗa na cewa babu ba to wannan duka da wato ɗaurewa za su ci gaba da wanzuwa a kansa har zuwa lokacin da ya yi laushi ya ce ga abin da ke akwai to alayi halin dai in an tabbatar da an matse shi an tabbatar da cewa ga abin da ke hannunsa ɗin to shi ne sai alkali ya karɓa a sayar da kayan ba kare da shi za a yi ba a sayar da shi dai yadda za a iya sayar da shi sai a biya su idan abin da aka samun zai biya su yauwa idan abin da aka samu ba zai biya su ba to sai a rage a rarrage bil hisas ko muhasasa yauwa a rage ma mutanen gwargwadon abin da zai samu. Yauwa, yanzu misali ana binsa miliyan guda, to sai daga kayayyakin da aka sayar sai aka samu rabi, rabin miliyan. To abin da ake nufi da biya da muhasasa shine duk wani mai binsa bashi to shi ma a biya shi rabi. Bigadin nazari an yawan abin ko ƙarancinsa. Yauwa, misali ba za a ce masu ‘yan kaɗan duk a sallame su ba, in so masu da yawa su a ba su ɗan kaɗan a. Kowa gwargwadon abin da yake da shi, mai dubu ɗari sai a ba shi hamsin, mai hamsin a ba shi ashirin da biyar, mai ashirin a ba shi goma, mai goma a ba shi biyar, mai biyu a ba shi ɗaya, mai dubu ɗaya a ba shi ɗari biyar. Kaga an yi adalci shine ake kira bil hisas, muhasas. To sai a rage kowa a masa adalci, yawwa. Amma a ce ya masu ‘yan kaɗan-kaɗan duk a sallame su in ya so sai a bar su kuma masu da yawa sai a ba su abin da ya samu a bayan muhassasa ba ya dace sai dai in su masu dukiyar ne suka ci a masu dan wannan kan su ma ya suke kawai a sallame su su sun yarda da wannan shikenan sai a ba waɗanda suke da rauni a sallame su in so su sai a ba su abin da ya samu su bi sauran kuma daga baya to wannan shine ake kira iflasi ko taflisi To a ƙa'idar ita ce, idan aka zo za a yi fitar da kayayyakin muflis, yawa mai taflisi, domin a sayar, to sai mutum ya ga kayansa, kayansa da aka sayo, ya ɗauko buhun shinkafa, ko farke shi ba a yi ba, sai ce, to shi gaskiya kawai a ba shi buhunsa kawai ya tafi. To yana da damar haka, yawa madadin a tsaya wani cewa sai an sayar a zo shi kawai a ba ya fita kawai da fitarsa shi kenan amma fa ba zai ɗauki buhun wani a madadin kuɗinsa ba yawa kayansa dai da ya tabbata kayansa ne shi kawai sai ya ɗauka yawa an haƙaƙe cewa kayansa ne shaida ta tabbatar yawa kamar akwai receipt ko kuma babu dai wani jayayya cewa kowa san kayansa ne shi kana sai ya kaga ya fita amma mutum ba zai ɗauki kayan wani ba. Abin da ya sa kuma shari'a ta kawo wannan wani lokaci idan aka ce mutum ya ɗauki kayan san ko da yana nan ɗin, an riga an ɓata masa lokaci, kayan yayinsa ya wuce, misali yanzu kasuwarsa ma ta yi ƙasa, to shi kasa a ce misali shi dai yana bin kuɗin kayan ne, ba za a yi la'akari da ƙimarsa a yanzu ba, tunda waye ya kashe masa ƙimar shi da ya riƙe bai biya ba. Saboda haka ya rage ga shi mai kaya yana son ya karɓi kayansa ne ko kuma zai jira a sai da kayayyaki a biya shi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام من حديث مرسلي ne a riwayar muwaddanan yawa dan ibn al-haris ibn hisham tabi'i ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin ba a mata'an duk wani mutum da ya sayar da wani kaya fa aflasal lazibta'ahu sai wanda ya saye shi ya tsiyace an dai ji ma'anar iflasin yawa fasara da tsiyacewar wato saboda ya fi sauki ne yawa duk wato sai wanda ya saya ya tsiyace walam yaqbidil lazi ba'ahu min samanihi shay'an kuma walam yagbidin lazi ba'ahu min samanin shi'an kuma wanda ya sayar masa din bai karbi wani abu daga kuɗin ba bai karbi kafin alƙalami ko so min taɓi na biyan kayan ba in ya sayi dabba ko ya sayi buhun hatsi ko shinkafa ko ya sayi babur amma ya ba da wani ɓangare kamar ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu kwata ɗin kuɗin kaga ya karɓi wani abu daga kuɗin kenan to fawaje da hu bi ainihi sai samu kayan takamaimai ɗinsa ba wani kaya madadinsa ba takamaimai kayan ya samu to fa a haƙo bi to shi ya fi cancantar kayan in ya buƙaci haka ba za a ce da shi dole ya ɗauka ba, in ya ga ɗaukar jidali ne, an riga an ɓata masa lokaci, an yi kaza, amma dai idan yana buƙatar yana muradin kayansu to ya fi kowa cancanta, sai a bar shi ya ɗauka, kaga shi ya fita kenan ga baki ɗaya. Wa in matan lazibta abu, to amma idan wanda ya saya ya rasu, shi muflis ɗin yanzu kuma rasuwa ya yi ma, yawa ana cikin haka kuma sai ya rasu to fasahibul mata'i fihi uswatul gurama to mai kayan a game da wannan kadiyar to daidai yake da sauran masu bin bashi yawa idan mutuwa ce ba zai dauki kayan ba sai jira magada su biya shi kawai idan tafilisi ne yana nan a gabansa alkali ne ya karbe zai zai karbi kaya ya sayar ya biya mutane sai ga kayansa to zai iya karɓa kayansa in yana bukata amma idan mutuwa ce in mutuwa ce to kawai kaya yanzu ya zama mallakar magada sai su nemi kuɗin kaya duka su biya masu bin su ba sai su biya mutanen kayayyakin su yawa saboda haka mai kaya ya zama daidai shine uswa yawa ya zama daidai da sauran masu bin bashi da waɗanda suka karɓe bashin kuɗi da mai wanda yake bashin bin wato bashin kuɗin ka wanda ke bin kaya kuɗin kaya duka ɗaya ne na fata mun gane wanda sani an malikin an yahya ibn sa'idin an abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm an umar ibn abd al-aziz an abi bakr ibn abd al-rahman ibn al-haris ibn hisham tabi'ai hudu ne a wannan hadisi dukan su tabi'ai ne Yahya ɗan Sa'id al-Ansari tabi'i ne, Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm tabi'i ne, Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Adil, al-Khalifatul Adil, khalifa mai adalci. Adilun akwai mai bambanci tsakanin adlun da adilun, akwai bambanci. Adala adalci, adlun mutum adali mai riƙon addini, amma adilun kuma wanda yake gudanar da shugabanci bisa adalci yawa bambancin su kenan to kaga shi shi ma tabi'i ne sannan Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris to shi ma tabi'i ne ibn Hisham Haris ibn Hisham wannan sahabi ne sahabi ne baban shi Abdurrahman eh to amma ba shi bane ya karbo hadisin dan sa ne yawa wanda ya karbo shi daga sahabbai shine Abu Huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin aflasa duk wani mutum da ya tsiyace wato mana ba su suka suka sa alkali ya karbe kayayyakinsa dan a sayar a biya mutane bashi fa adaraka rajulu malahu bi aini to sai mutum ya riski dukiyarsa ta kamaimai dinta mana ya riski kayansa yawa abinda aka saya a gurinsa ba a biya shi ba fa huwa ahqqu bihi min ghairi to shi yafi cancantar wannan kayan akan waninsa in ma wani ya nuna cewa shi ya yadda ko da kayan bai kai yawan kuɗin da yake bi ba shi a bashi amma mai kayan yana cewa a yana so a to ba za a yadda ba za a baiwa wancan in ba shi mai kaya sai ya karɓi kayansa eh amma idan shi mai kaya baya so wani ya ce shi a madadin kuɗinsa a bashi tunda sayarwa za a yi babu laifi yawa sai in shi mai kaya yana buƙatar kayansa to ba da za a yi a ba wani ko da wani ya amince To ina ganin sai mu tsaya a nan insha Allah sai mu tayi daga alaman. Mutane yanzu suna da haƙuri sosai, alhamdulillah mu musamman nan kan kaji an ce an yi mai yiwa ba baka taba jin irin wannan ba, amma ba su sukan fa suna nan tire akan bayan Allah sai da Allah kawo mafita. Kuma abin gashi nan kullum ƙara ta'azzara yake yi, sababan da suka jawo kullum ga sunan ba su gushe ba suna ta wanzuwa, saban da suka jawo mutane suke samun kansu da ɗimbin ba su saka, wasu sababai na gaskiya wasu kuma sababai na wauta ko ba haka ba irin wannan albazaranci da wato sa kai abin da bai kama ba da ake abu kokuwa da rashin hankali mutum ya tila bashi da yawa a kansa mara misali don kawai ya burge mutan duniya ko eh to wannan duk yana aukuwa shine ma yafi jefa mutane cikin fitina Allah ya sauke mana